النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أو بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبديا تتبدل الله wanda ya ainihin kaddarci tattaro a cikin wannan masallaci na stm a wannan rana ta alhamis wadda rana ta da muka ainihin sami ta zuwa wani ɗan lokaci sannan kuma muka ba ta wannan littafi na manzuma ta zamzami fi usul tafsir wadda mun yi darussa ciki a ina ganin muci abin nan ko ma yarji'u ilan nuzul zamanan wa makanan wanda dama ya yi mai nau'i goma sha biyu satin da gabata mun ƙara nau'i na ƙarshe shi na na sha biyu dangance da abin da ya sauka ƙarshe na ƙur'ani wanda yau za mu shiga al'ikidu sani kamar ikidu shi na kitab za mu shiga wani kulli na biyu al'ikidu shi na kulli ma yarji'u ila sanadi abinda zai zuwa wajen sanadi shi zai koma na daga sanadi wahiya sittatu anwa shi ma shina da nau'i shidda nau'i ne bai kai irin nau'i na sababin nuzul ba ya ɗauki rabi tuna shi shina da sha biyu shi kuma shina da shidda نهاية سيتي النوع الأول والثاني والثالث nau'i na farko da na biyu da na uku sai ce almutawatir wal ahad wa shaza shi na mutawatir kenan almutawatir shi na nau'i na farko al'ahad shi na nau'i na biyu sha'ar shi na na uku wanga ɓangaren sanadi a da shi tana magana kuma akan tafsiri usulun tafsir sai ya kawo zanci na karatu wanda daman ilimi shi na tafsir ko a ce ulumul qur'an shi na gangana wa'annan sai ce wa saba'atul qurra'u ma qad naqalu fa mutawatirun wa laysa yu'mal bi ghayrihi fil hukmi ma lam yajri مجرى التفاثير وإلا قدري قولين إن أراده المرفوع قدما ذا القول هو المسموء والثاني الأحد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة والثالث الشاذ الذي لم يشتهر لما قراه التابعون واستقر وليس يقرأ بغير الأول وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشحرة الرجال الضبط وفق لفظ الأرض والخط يجي وسبعة القراء قارئان غدا بقي ما قد نقلوا abinda tabbas sun rawaito shi fa mutawatirun tunana ce mai mutawatir kira'a wanda ƙurra'u saba suka rawaito to za a kira ta mutawatira inda shike wasu malamai sun ce ba a ce akwai tawaturi ciki sai dai a ce mushtahira wadda ta yi shuhura ba a kiranta da tawatur ko amma wasu malamai dai sun ce akwai tawaturi cikinta mijil na ilajilin daga jama'a na zuwa jama'a wanda ya ga samu hakanan to zai zama akwai tawaturi ciki وليس يعمل بغيره في الحكم باء حكمتي باء aiki da wata ƙira'a wadda ba mutawatira ba fil hukumi cikin hukumci in dai ba an yi tawaturi a kai ba to ba za a yi hukunci da wannan ƙira'a ɗin ba malam ya jiri majarar tafasiri matuƙar ba wannan ƙira'a ta gudana ba matsayin tafsiri muna fahimta idan ita ƙira'at ta zam a tafsiri ta ba kira'a ta ba an kawo ta tafsiri wannan za a yi hukunci da ita wa illa in ba haka ba fadri qawlaini to kamayar da zantattakin nan biyu in aradahu marfu'i quddima in marfu'i ya ainihin same su to shi aka gabatarwa tunda akwai tafsiri ɓangaren ƙira'at to akwai kuma abin da yake marfu'i na wanda in an ce tafsiri to abin zai iya zama cikin shaz muna ganewa yanzu misali akwai a ƙira'a ta aisha da hafsa akwai ƙira'a ta ibn mas'ud akwai ƙira'a ta ubayyu akwai ƙira'a ta jabir bin abdullahi akwai akwai ƙira'a ta abdullahi dan abbas misali hafsa da aisha da sun ka zaka wajen karanta hafizu ala salawati wasalatul wusta sai sun ka ce salatul asiri wajen ƙira'a ko to kaga wanda ana kiranta ko dai shi zam ahad ko shi zam shaza tunda sauran sahabbai ba haka su karanta ba kwadar cewa hafizu ala salawati wa salatul wusta salatul asr kaga wannan mina na tafsiri na a tafsiri na kama ya ce hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitin to ai kaga wata sallah aka ne ta al wusta amma yanzu ya an ka koma a ƙira'a hafsa da aisha kaga ya zamo as-salatul wusta tafsiri a as-salatul asar ko tafsiri gami salatul wusta to shi na yace malam ya shiri majarar tafasir matukar abin ba ya gudana na ba magudanar tafsiri in magudanar tafsiri shike za a hukunta tun da daman suka ce unwanin kira'a shaza wannan din kamar ina ganin a ubayyuna ko abdullahi dan mas'ud a shi ma akwai a ƙira'atai ina ganin abdullahi abdullahi dan abbas shina da ƙira'a la junaha alaikum an tabtagu fadlan min rabbi min rabbikum ko tace fi mawsimil hajj kaga shi ma dan tafsiri na ubangiji na cewa laisa alaikum junahu ko an tabtagu fadlan min rabbikum wa idza afatuna min arafatin ko to amma sai ce fi mawsimil hajj haka abdullahi dan mas'ud kina karanta fa'in fa'u abun ga waje ila'i ko amina na ma'aya take lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u a fa in fa'u ko sai ina ganin ka fihinna kaga shi ma sai ka wajen mata din haka sa'id bin abi sa'ad bin abi waqqas shi ma can da ubangiji ka cewa wajen abin nan suratul nur wajen da ya ce falasta a fifin lazina la ya ji duna nikahan hatta yi huni ya humullahu min fadli ko والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا إن أردنا تحصنا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراه لهن هي كاو to kaga wannan babu shi a cikin abun da to kaga wannan duk dai qira'a ta wanda shike mi tafsiri ta kai na abubuwan ko tana fassara wannan qira'a din to dan haka shi na suka ce ƙira'an nan wannan karatu wasaba'atul ƙurra'u abinda su ƙurra'u ɗin nan bakwai maƙon na ƙadu sun karawaito fa mutawatirun akwai tawa'a shi wannan mutawatirun na tare da cewa su ma akwai ai bambanci cikin karatunsu wasu za su abun nan ko wasu suna idigami wasu suna imala wasu ba su imala wasu suna nakal wasu ba su nakal wasu na ibdali wasu ba su ibdali wasu na tashili wasu ba su yi amma duka haka na an ce tana da tawatu sabida wannan bai canza bai canza ma'anar kalma bai canza ta ya an yi nakal ko ibdali bai canza ma'anar to kuma a mun karanta cewa qurra'u saba ba suna qira'atu saba ba ko qira'atu saba qira'a ta ta daban qurra'u saba'a wasu ƙurra'u nasu suna daban wanda ƙurra'u saba'a mun riga mun san suwa na muna gane ya ko abin manci su ba ko a dawa dawa na a ban ji ba awwal na fi ko ابن كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم حمزة إسائي سنة بكر amma ai kowane kuma akwai mazauna zai ko na fi ƙari ina nawa na ina a madina ibnu kasir a wanga abu am ibn alim la la la dimashq fa a a dimashq sham ko a eh to sai kufatul garra can na adda kwai asim abubakar ko abubakar shi na asim sai hamza ko sai kisa'i ga suna ƙurra'u saba'a to abinda duk abinda ƙira'a sai dai suna da rawaye ko wannan ba ba su aka bato ba to yayin da aka samu karo da abin da suke marfu'i na to sai shi tadda abin da ya gudana magudanar tafsiri shi na ce zalƙaunu huwal matlu wannan magana ita ta abin saurari sai ce wasaniyu al'ahadu na biyu banda mutawatir shina ahad kira'a ahad ita ta kira'a ta mutum ya ce kasala sati kama kira'a ta mutum uku tunda daman ƙura'u akwai ashar akwai abi ja'afar wanda shi abu ja'afar shi na ma malamin nafi'a abu ja'afar to baya ne kuma akwai yaƙub ko akwai khalaf wayanda duk cikin wayancan ƙura'u to sai aka ce na saba ita ta ƙira'a mutawatira kira'a ta waɗanda mutane uku ita ta kira'a mi al'ahad tatba'uha kira'atu sahaba to kira'a sahabbai ita ma ana ana ana sa ta cikin mi a a cikin ahad tunda ƙira'a ta yi an ce ƙira'a ɗan mas'udu to ƙira'a ta ni ahad ko to ashe in ahadta yayin da ta yi karo da waɗancan ƙira'o'i ya za a yi mata kaga ba a hukunci da ita ba a hukunci wasalisu ta uku tun da ciyayi nau'i na ɗaya da na biyu da na uku ko ya ce shaza akwai ƙira'a shaza a shazun lazi lam yashtahir ita ta bauɗaɗɗen ƙira'a da bata shahara ba mimma qarahu tabi'una wastutir abinda tabi'ai suka karanta kuma suka rubuta shi a wannan ana kiranta shaza tunda su sahabbai a tabi'ai su sun ka zo da ita yanzu kamar kira'a iyaka yu'badu akwai kira'a iyaka yu'badu kaga shazata fa idza azamtu fa tawakkal ala Allah kaga kira'a a mashhuriya iyaka na abudu ko ba yu'badu ba fa'iza azamta in ka ce fa'iza azamtu damiri ya koma nawa mutakallim to sai an yi wata kwana-kwana da mi da mi kafin a samu abin haka innama ya shallahu min ibadihi al'ulama ana kuma nan kira a ga shafa innama ya sha lahu ko innama yakhsha Allah kuma akwai kuskure ciki kawai waɗanda Allah ka jin tsoro cikin bayu ne a malum kaga duka waɗannan kira'o'i shaza da ba aiki da su shi na mala ce wa laisa yuqra'u bi ghairi al-awwal ba a karatu in ba da ta farkon ba wace متواترة قراءة الآحاد دا شاذ باء كراتو دسو kamar yadda abdullahi dan abbas shina karanta marmakin wa zanna annahu fira sai shi ce wa ayyukana annahu fira ya ce tun da nan babu zanna ya ce zahaba zannu muna gane shi karanta wa aikana annahu firak to ba a karatu da irin waɗannan akwai su in ka shiga cikin ƙira'at wannan shaza suna da yawa da ka shiga cikin irin littattafansu akwai littattafansu daban da an kai to ba a karatu da su haka irin waccan kira'a da muka karanta ta irin su aisha da hausa ba a karatu da su ba ka zakuwa kana karatu ka ce hafizu ala salawati wa salatul wusta salatul asar bayyi ko kuma shi dan mas'udu shina karanta as-sariq was-sariqat faqta'u aymanahuma to kaga cikin karatu ba a yi haka irin kira'a ubay walahu ahun aw ukhtun min ummihi duka wannan kaga tafsiri na ba a kira'a da su sai ce wasu hatul isnadu shartun yanjali lahu siha ingancin isnadi sharaɗi na da ka bayyana wajen ƙira'a muna gane sharaɗi na ka shuhuratin rijalu tabati kama a shahara ta abun ga arrijal mazaje mahardata ko a samu sanadin ingancin sanadi sai an samu mazajen da suka rawaito tabbas suna da zabci suna da harda shahararri na wajen harda shi na sihatul isnad kuma a samu wifakun lafzil arabi ko a samu dacewa da lafazi na larabci walhatti da rubutu muna gane a ƙira'a ba ta zama ƙira'a sai ta yi dai sai an samu sharaɗi uku ai mun karanta shi na ɗai sihatu sanad ko sihar sanad shina daga cikin kuma sai an samu shahara abun nan rijal a samu dabci wajen rijal a samu harda cikakkin mahardata suna waɗanda suka rawaito sai a samu kuma abin ya yi daidai da lafazi na larabci kuma a rubutu haka abin shi idan ya saba marubutu na larabci ko da sanadin ya inganta sannan abin ya yi daidai da larabci amma ya saba marubutun larabci ba za a yi karatu da shi ba a mun gane wannan kamar zai iya zama duka maraja'a ta ga abin da muka karanta cikin alaitikan wanda adda hasashe can wanga abu ta ayyayin waɗi bisa nan to sai ma ya kawo annau'un rabi nau'i na hudu sai ce qira'atun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alwaridatu anhu karatu da manzan Allah sallallahu alaihi sallama ko tun da qira'at jam'ina na alqira'a wanda an ka rawaito daga gare shi shina ce wa aqadal hakimu fil mustadrik baban laha haisu qara bi maliki kaza siratu ruhnun wa nunshizu kazaka la tajzi biya ya muhbiru ya muhrizu ko a yace wa wa وعقد الحاكم في المستدرك wannan hakim ya kulla babi cikin mustadrik nashi littahi na yana wanda an ce ya sa wasu abubuwa cikin littahin wanda buhari da muslim sun ka bari wanda kuma akan sharaɗin suna sai yi shi to ya kulla baban laha babi nata ita ƙira'a ƙira'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haisu ƙara wannan waƙa ta ƙara'a na sai sa ƙara larurar waƙa ko bi maliki maliki wajen alhamdulillahi rabbil alamin ko الرحمن الرحيم سيتي ملك يوم الدين كما ما زال صلى الله عليه وسلم شنا كرنتا مي ملك يوم الدين to masu karantawa maliki to su kaka eh da wata hujja shi wanda an ga sun kuma shara karanta maliki ga wani na karantawa maliki abinda za mu kalla ai can harko ce maka ana karatu da ƙira'awwa ƙurra'us saba'a a cikin ƙurra'us saba'a akwai mai karanta maliki a akwai kuma a ruwaya ma an samu manzo Allah shi karanta maliki abinda ummu salma ta tace kira manzo Allah guntu guntu ta ko ta karanta alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ta karanta aka ce abinda shi ya samu abinda ya rawaito na ko kuma wasu lokaci an ka ce ana unhwani na da ardul akhira ardul akhira tunda maza Allah an ya sassabce ƙur'ani ba ɗaya ba ba biyu ba da mala'ika jibril don ramadan ko to amma akwai sabcewa ta ƙarshe to wani hakan hukunta da ita amma wadda manzo Allah ya karanta Qur'ani suna da yawa yanayin kina da yawa a kaza siratu haka manzo Allah ya karanta as-siratu da ni da sadu tare cewa nan ana karanta shi bangare nawa mun karanta shi cikin shaɗaɗiyya ɓangare uku za a karanta shi ana karanta shi ihdina si da sinun ana karanta shi zi ihdina zira ko to kuma duk ƙira'a ta tawa duk daga cikin murra'u saba'a na ko to kaga kuma ya ce za a yi karatu da karatunsu amma kaga sai aka ce manzo Allah shi abin da ya karanta abin da shi ya rawaito kaga si da sadud ko haka ruhunun marmakin ne rihanun makabuda sai ce ruhunun shi na ma'ana abin da shi manzo Allah ya karanta ruhun barihanun ba ko haka wa nunshizu akwai nunshiru to amma ce manzo Allah ya karanta nunshizu ya ce nunshiru ne aka nuhi kaga nunshizu za mu motsa abun ga can bakarauna shi ma ko a magana aukan lalzi marra alaƙar ya ce wahiya hawiyatun ala urushiha قال أن لا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام وبعث قال كم لبست قال لبست يوما قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتصنع وانظر إلى همارك وليجعلوا آية لنذكو وانظر إلى العظام كيف ننشزها كو سوسي سكرمتا ننشرها كيف ننشرها كذاك لا تجزي بتا يا مفرد haka ma shina karanta la ta bita to wannan sun ga ce ba shi aka nufi ba daman haka shiki la ta shi da ko inda matsalar take can wata ku yawman la ta a nafsun na ko an nafsin ko wala yuqbalu to can wasu na karantawa wala tuqbalu to shi shi ka so shi kawo sai kawo nan to shi na maza Allah shi kan karantawa can ni wala tuqbal marmakin wala yuqbal yace ya muhrizu ya kai mai tattaruwa al muhrizu shina wanda ka tattaruwa a abin hu bai karewa ko bari mu sada guda sai mu bar saura a aidan yace kuma dai bi fatihi ya an yagulla wal ainu bil aini bi rafa'il ula aidan shina karanta bil fatihi ya da yima ya'un fataha yayin da zai karanta yaushe an yagulla an yagulla tunda akwai kira sun ga ce an yu galla wa ma kana linabiyin an yu galla wai bayyuwa ga annabi a yi mai yaudara to nan kuma amma ai an ya gulla bayyuwa shi shi gululu shi yaudara tunda an ga ce asulin ai sabko ayar wani abu ya bace to sai munafukai suka ce manzan Allah ya ɗauke shi ka san ɗan ciya to sai manzan Allah ce ai bai yiwa ga manzan Allah shi wannan ta'addanci to da haka wasu kan karanta an yi galla bai yiwa a yi manzan Allah yaudara to kaga da kira'a ta yi haka nan da ya daɗi ko kama a ce a ana faɗa ma ba a iya yin manzo wani na ya yi ana nuna mai to shi manzo Allah ba a iya mai wannan abu da shi zam a a shi ha an ce yayi ha Allah na cewa bai dace ba ga manzo bai yiwa ga manzo shi yaudara amma kuma isa kira'a ni wannan isa kira'a mutawatira ko ita ta ƙira'a ingantacciya ma kana linnabi a ma kana linnabiyin ko an ya kulla ita ta ƙira'a walla ainu billa aini birrafa'il ula haka wajen al'ainu billa aini a yi ma na farko rafa'a wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi ko to sai a ce wal ainu tunda sake magana tunda a in ba ya nan baya za a yi walla aina annan nafsa wal aina to kaga shine ya ce manzo Allah abin da shi karantawa annan nafsa bin nafsi sai a ce wal ainu bil aini da rafa ula ba za a yi tunda magana ta saki wanga magana ta ta daban a nan za mu tsayawa a can gaba sai mu ida kuma da abin da muka samu abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada kuskure Allah shi gafarta mana